أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بالتوبة يقول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول أيضا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمة التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه هو الذي يغيرها بنفسه فيغير طاعة الله بمعصية وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا يقول الله تبارك وتعالى جزاء بما كانوا يعملون وما ربك بظلام للعبيد فإن غير المأسية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعزة وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مراد له إلا هو وما لهم من دونه من وال وفي هذا عباد الله يقول ابن القيم في كتابه الداء والدواء ومن عقوباتها يعني الذنوب والمعاصي أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان ونعمته ونعمته ونعمة ثواب المحسنين فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا استيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه يحبه يحثه كأنه يراه ويعبده كأنه يشاهده وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقة الخاصة وعيشهم الهني ونعيمهم التام فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة أمم المؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata gare shi subhanahu wa ta'ala muna godewa Allah muna ƙara neman gudunmawarsa da agajinsa da taimakonsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu aljannar firdausi muna roƙon Allah ya haramta wutacin naman jikinmu ya ku ‘yan uwana masu albarka malamai suka ce yana daga cikin uƙubar da Allah yake wa mutane idan suka ci gaba da kasancewa cikin saƙo da zunubai wannan saƙo da zunubai da waɗannan ayyukan asha suna gusar da ni'imomi gaba ɗaya suna saukar da masifu da bala'o'i da azabobi da haka suka ce ba wata ni'ima da ta gushe daga bawa face saboda wani zunubi ne da ya aikata ko wani mummunan aiki da yake aikatawa. haka kuma ba wata ukuba da take sauka akan bawa face da wani zunubi da yake aikatawa ko wata hali mummuna da yake aikatawa daga wannan ne aka samu maganan Ali dan Abi Talib Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus Ali dan Abi Talib yake cewa ma nazala bala'un illa bidhanbi babu wani bala'i da yake sauka kan mutane face saboda suna zunubi ne don haka bala'in da duk ka gani yana faruwa wannan sakamakon wani mummunan aiki ne da mutane suke aikatawa yace wa ma rufi'a bala'un illa bitaubati haka kuma ba a ɗage basifa da bala'i akan mutane sai sun tuba war ruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala sun kuma koma zuwa ga mahalicinsu sun rungumi biyayya da ɗa'a gare shi sun watsar da saba mishi wallahi ko su addu'a su ce Allah ka ɗauke ko su shiru wannan denawar tasu ita kanta wani nau'in addu'a ne na cewa Allah ya ɗauke musu bala'i wannan dalilin ya sa Allah ya faɗa a cikin suratul shura ya ce wa ma asabakum min musibatin babu wata musiba da za ta same ku fa bima kasabat aydikum face saboda abin da hannunku ta tsururto ne ta aikata wa yafu an kathir Allah ya ce a hakan ma kuma ina yafewa da yawa da a ce duk abin da kuke aikatawa zan kama ku da shi to da babu wanda zai saura a doron ƙasa kamar yadda yake faɗa walau yu'akhidullahu الناس بما كسبوا ما ظهر على ما ما ما ترك على ظهرها من دابة Allah ya ce da a ce zan kama mutane da duk abin da suke aikatawa wallahi babu wata dabba mai takawa a doron ƙasa tun daga kan mutane har aljanu har ƙwari har dabbobi wallahi duk sai na rusa su gaba ɗaya na wargaza sha'aninsu to amma Allah yana yafe mana ne shi yasa ya bar mu muke iya wannan rayuwar da a ce duk abin da muka yi zai kama mu da shi da shi kenan kwananmu ya ƙare lamarinmu ya lalace Allah ka sauwaƙe da haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cikin wannan aya cewa daga cikin abin da yake jawowa ya ɗauke mana ni'ima shine aikata zunubai da kuma rugunsumuwa cikinsa ba dare ba rana haka kuma daga cikin dalilan da ke sawa Allah ya ɗauke shine ya zamto mun bar waɗannan ayyuka kuma mun yi watsi da su ya faɗa a cikin wata aya har ilau a cikin suratul anfal yace zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin yadda al'amarin yake wallahi Allah baya canza wata ni'ima wanda yayi ta akan mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai idan su sun canza abin da Allah madaukakin sarki ya dora su akai saboda haka kar ka zargi kowa ka zargi kanka dangane da duk wata masifa da kake gani take faruwa da kai masifan nan ta jinya ne ko rashin lafiya ko masifar karayar tattalin arziki ne ko masifar yunwa da talauci ko masifar kuncin rayuwa kai wallahi jama'a hatta shugabanni da suke zaluntar bayi yana daga cikin abin da ke Allah ke amfani da shi wajen ya dora mana irinsu shine ya zamanto baka da wata alaka da Allah mai kyau wannan yakan sa Allah sai ya ɗauko kwatankwacin irinka sai ya ɗora maka ya zamanto yana jagorantar ka ba yadda kake bukata ba ashe kenan da za mu gyara mu ɗauki matakai a dukkanin abubuwan da muke na harkokin ibadunmu da rayuwarmu wallahi wallahi ko mun ɗaga hannu mun roƙi Allah ko ba mu roƙa ba wannan ayyukan namu kansu na alkhairi da gudun ayyukan zunubai wani nau'i ne na roƙon Allah akan cewa ya canja mana mugaye ya ɗora mana adalai amma idan muka ƙi to kamar muna cewa Allah mun ƙi duk abin da ka ga dama ka yi bilisanil hali abin da muke faɗa kenan wannan shine gaskiyar magana saboda haka dole ne mu samu makafa ta neman gyara akan duk abin da muka sa a gaba ya faɗa mana a cikin suratul ra'adi yace inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane abin da suke ciki na ni'ima wallahi sun canja abin da suke kai na abubuwan da suke aikatawa wanda ba daidai ba sai yace wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu in Allah ya nufaci mutane da mummunan al'amari kuwa wallahi tallahi babu wanda ya isa ya canza wannan al'amari din ya mai da hi bai faru ba al'imamu tabarani Allah ya haɗa mu da hi a jannatul firdausi ya rawaito wani hadisi da hi da wasu malamai duk da cewa malamai suna da maganganu akan hadisin amma da imamu tabarani a cikin littafin ya tabbatar da ingancin hadisin hadisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izzati wa jalali na rantse da buwayata na rantse kuma da izzata na rantse da ɗaukakata da girmana la yakunu abdun min ibadi ko min abdi min ibadi ba wani bawa da zai zama daga cikin bayina alama uhibbu ya zama yana kan abin da ni nake so yana ibada yana sallah yana biyayya ya kauce wa saƙo ya kauce wa komai thumma yantaqilu anhu ila ma akrahu sannan daga baya sai zamiya ta ɗauke shi ya ciru daga kan abin da nake so ɗin nan abin da yake daidai ɗin nan abin da yake shi ne ɗa'a ɗin nan ilama akarahu ya tafi zuwa ga abin da ba na so Allah maɗaukakin sarki ya ce illan taƙaltu lahu min ma yuhibbu ila ma ya karahu Allah ya ce wallahi ne ma sai na cire shi daga kan abin da yake so na zaman lafiya sai na cire shi daga kan abin da yake so na kwanciyar hankali sai na cire shi daga kan abin da yake so na ni'ima da falala da lafiya da wadata da arziki ila ma ya karahu na jefa shi cikin abin da baya so in ji Allah in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da bawa na yake kan abin da na yarda da shi ina son wannan abun ina buƙatar ya yi shi yana cikin haka sai shaidan ya zamar da shi ya tahi daga kan wannan abun ya koma kan abin da ya san bana so ya san ba na bukata ya ce wallahi ni ma sai na jarrabe shi da afkawa cikin abin da baya so inda a ce yana cikin abin da yake so Allah ka sauwaƙe mana sannan sai ya zamanto ya sake juya maganar Allah sai ya sake cewa wala yakunu abdun min ibadi babu wani bawa kuma daga cikin bayina alama ya karahu ya kasance akan abin da wato akarahu akan abin da nake kyama bana son sa thumma yantaqilu ila ma uhibbu sannan daga baya sai ya bar abin nan da bana so giya yake sha sai ya daina zina yake yi sai ya bari cace yake yi sai ya bari zalunci ne sai ya bari duk abin da da yake kai wanda bana so daga baya wa'azi ya same shi nasiha ta same shi faɗakarwa ta same shi ya zauna ya yi nazari da kansa ya ga ya dace ya bar waɗannan abubuwan ya ce illa ma hattan taqaltuhu mimma yakrahu ila ma uhibbu mimma akrahu ila ma uhibbu Allah ya ce wallahi sai na cire shi daga kan abin da baya so na bala'i da masifa da abin da bana son sa ya fada ciki na bala'i da masifa na jefa shi zuwa ga abin da yake so na ni'ima kamar yadda ni ma nake so ya zama cikin ni'ima Imam Tabarani ya fitar da wannan hadisi da wasu malamai yo wannan hadisin sai ya nuna mana ashe galibin abin da muke ganin kanmu a ciki yau na dukkanin matsaloli da suke fama da mu wallahi kaso tamanin da biyar in ka ga dama ka sai casa'in in ba jarrabawa daga cikin jarrabawoyin da Allah ba ruwansa da kayi daidai ko kayi kuskure zai iya jarrabar ka ba mafi yawancin abin da muke ciki suna da alaka da sabawa Allah subhanahu wata'ala ashe babbar mafitar shine ni da kai mu ji tsoron Allah mu san me muke wa Allah wanda ba daidai ba mu ɗauki matakin gyara kuma wallahi balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira ni da kai ni da nake ma magana na san me nake ba daidai ba na san abin da nake wanda na tabbata zunubi ne al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatli alaihin nas lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar ba wanda aka sa sai ya binciki me mutane suke ciki wannan hali suke ciki wannan yanayi ba a bincikan mutane akan me suke ciki ba a zuwa ana talu kwakwaf sai an gane laifin mutane ka bar mutum wallahi ko ya daina ko kar ya daina inna rabbaka daila bil mursadi mirsadi ubangijin ka yana can a madakata zai jira shi kuma zai je ya same shi saboda haka wa'azi generally a ce a gyara a ji tsoron Allah wannan wajibi ne amma bibiyar mai mutane suke aikata wannan ba wanda Allah ya dora hatta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bai dora masa wannan ba yace ban sa ka je kai ta bincikar ayyukan mutane ba amma duk mai imani idan ya ji wa'azi ya san yana aikata wani abu mummuna an samu wata kissa a zamanin annabi Musa annabi Musa suka je suka yi roƙon ruwa da hida al'ummar shi Allah ya hana ruwan ya ƙi ya ba da ruwan akai akai akai annabi Musa ya ce ya Allah ka yi alkawari in dai akwai annabi iri na a cikin mutane ba zai yi wasu roƙi abu ka hana su ba amma ya aka yi mun roƙa mun roƙa ka hana mu sai Allah ya ce masa akwai wani mutum ɗaya a cikin ku ya ainihin wato yi fito na fito da ni wajen saba min wannan ya sa ba zan ba da ruwan ba ɗayan biyu ne ko dai ya tuba zuwa ga Allah ya daina abin da yake yi zuwa gaba in ba ku ni'imata ko kuma ya fita a cikin ku yanzu nan yana fita ni kuma zan sauke ruwan annabi Musa ya tara jama'a sai ya shela yace jama'a Allah ya gaya mun ɗaya daga cikin mu ne ya ja mana wannan matsalar yana aikata abubuwan da ba daidai ba don haka tunda bukatar shi ne ya fita a bamu ruwa ba maganar in ya ga dama ya tuba in ya ga dama mu kar ya tuba ya dai bar cikin mu mu samu ruwa kawai to taron jama'an nan yanzu in yi shela in ce duk mazinaci a nan ya fita waje misali nake yi sai a ga ka miƙe da jallabiyar ka kayi nan akwai matsala jama'a ko babu wannan bawan Allah sai ya ga yanzu ya tashi ya gane shi ake magana akai ya san laifinsa ya san me yake aikatawa sai ga yanzu ya tashi cikin dandazo dubunnan jama'a ya fita kowa na ganinsa shine wana kaza abun nan akwai abun kunya a ciki wannan a duniya kenan jama'a to ina ga tonan asiri yoma tubula sara'ir ranar da Allah zai wa mutane tonan silili bainal awwalina wal akhirina tsakanin nada wanda baka san su ba ba su san ka ba da na yanzu wanda a yanzu ma akwai wanda baka san su ba san ka ba amma za a tashe ka gaban su a yi ishara zuwa ga cewa kai ne wani me yafi wannan muni don haka wannan bawa sai ya ja bargon sai ya lullube kanshi sai sunku ya ƙasa ya ce ya Allah na san ni ne ake wannan magana a kaina na san ni ne da wannan laifi na san ni ne na hana saukar ruwan nan ya Allah ina roƙonka ka yafe min abin da na aikata ka tabbatar da ni akan daidai ya Allah ka yafe mun wannan laifi da na yi ka sauke mana wannan ruwa marawaicin hadisi ya ce wannan bawan Allah yana rufe bakinsa kawai sai ruwa ya tsinke wallahi tar kawai sai Allah ya sauke ruwa sai annabi Musa ya daga hannu ya ce ya Allah ka ce idan wannan mutum bai fita a cikin mu ba za ka ba da ruwa ba mu dai a cikin mu nan ba mu ga kowa ya fita ba amma kuma Allah ga ruwan ka sauki ga ruwan ka sauki me yake faruwa sai Allah ya ce wa annabi Musa mutumin nan da na hana ku ruwa saboda shi to kuma a dalilinsa na ba ku ruwan a yanzu ma'ana tuban da ya yi taubatan ne na suha ya tuba tuba mai kyau wanda kuma Allah ya alkawarin duk wanda ya tuba zuwa ga Allah to Allah zai karɓi tuban shi kuma zai yafe masa kuma zai biya masa bukatunsa saboda haka a dalilinsa aka hana ruwa Allah ya ce wa annabi Musa a dalilinsa kuma yanzu na baku ruwa don haka ya ku bayin Allah duk da irin waɗannan maganganu da muka ji cewa babban abin da ya jefa mu cikin masifu da bala'o'i shine halayenmu da ɗabi'unmu da yanayinmu wallahi wallahi la budda kuma mu sani cewa idan muka koma zuwa ga Allah abu ne mai sauki Allah ya karɓi tubanmu kuma ya yafe mana zunubanmu kuma abu ne mai sauki Allah ya bazo mana ni'imominsa ta inda ba ma tsammani ya biya mana dukkanin bukatunmu da muke da bukata da su a gurinsa subhanahu wata'ala amma babu abin da Allah bai so dangane da bawa irin ya ci gaba da aikata zunubi bayan ya san babu kyau walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna Allah san da yabi waɗanda ba sa ci gaba da zunubi bayan sun san abin da suke ba daidai bane kuma su ci gaba Allah san da yabe su a cikin Alƙur'ani yace irin su ne yake gafartawa zunubai kuma yake sauke ni'ima a kayan su ba sauran ba waɗanda suke aikata ayyukan asha kuma sun san ba daidai bane ko ba su da niyyar tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da wannan ne al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa adda'u wa dawa'u Allah madaukakin sarki ya hada mu da ibnul qayyim a jannatul firdausi yace yana daga cikin ukubar da Allah ke wa bayi ta hanyar zunubai da abubuwan da suke aikatawa cewa annaha tukhrijul abda min da'iratil ihsani zunubi yana fitar da bawa daga da'irar kyautatawa daga da'irar kasancewa mutumin arziki daga da'irar kasancewansa mutumin Allah zunubi yana fitar da bawa daga wannan watamna'uhu thawabul muhsinina sannan zunubi tana hana bawa ya samu ladan waɗanda Allah ya yi alkawarin kyautata musu wannan duk yana daga cikin aikin zunubi sai ce fa innal insana ko fa innal ihsana domin ita kyautatawa idza bashara alqalba idan kyautatawar bawa da ubangijinsa kyautatawarsa ga addininsa kyautatawarsa ga al'ummarsa idan ta ratsa cikin zuciyarsa mana ahu min ma'asi wannan kyautatawa tana hana shi aikin sabo ka lura kaga idan mutum ya rike sallah in ba sallah ba sai kafar kata ko wallahi zai wahala kaga yana zina amma in kana wasa da sallah zai wahala baka zama mazinaci ba wallahi zai yi wahala idan mutum ya rike karatun alkur'ani da wahala ya dinga ƙarya da wahala ya dinga munafurci saboda ya sha maganin da zai wanke masa zuciyarsa daga waɗannan ayyuka don haka fa innal ihsana ibnul qayyim yace kyautata wa Allah da kyautata ibada da kyautata duk wani aikin alheri idza bashara alqalba idan ya ratsa zuciya mana'ahu min al-ma'asiya yana hana bawa aikata mummunan aiki saboda haka wannan maganar magana ce mai nauyi magana ce mai nauyi tambage an tuktaba bi ma'i zahabi wal fidda ta kai wallahi a rubuta ta da ruwan zinare da azurfa saboda kyawunta da alherinta musamman idan ka ɗauke ta kai aiki da ita wallahi za ka gane kyawun wannan magana ta al'imam ibn al-qayyim Allah ya haɗa mu da ke adanatul firdaus saboda haka gyara aiki da gyara ibada da gaɓoɓi da yin abin da ya dace cikin duk abin da za ka yi a rayuwa yana daga cikin abin da ke taimakawa bawa ya sami kyakkyawan zato da kyakkyawan tsammani da kyakkyawan alheri a cikin al'umma da kuma kyakkyawan rabo a gurin Allah subhanahu wata'ala sai al-imam ibn al-qayyim yace fa inna man abada Allah ka annahu yarahu domin mutumin da ke bautawa Allah kamar yana ganin sa lam yakun zalika illa istila'a dhikrihi wa mahabbatihi wa khawfihi wa raja'ihi ala qalbihi bihaythu yasiru ka annahu yushahiduhu zai zamanto yana ji a jikinsa yana cikin waɗannan yanayi wallahi zai dinga ganin yana ganin kamar ga Allahn gashi yana bauta mishi yasa wanda zai yi sabo ba wanda ke tunawa ya bar wannan saban in ba Allah ba baban shi dai baya gurin mamarsa ba ta gurin mai gidansa baya gurin duk wani wanda yake jin nauyi sanda ya ɓuya mishi duk wani wanda zai iya tuwa masa wani silili ya ɓuya ya ɓace daga ganinsa ba abin da zai saka shi ya fasa wannan aikin wallahi tallahi sai tsoron Allah shi kwa Allah nan ba ka ganinsa amma shi yana ganinka to yarda da cewa yana ganinka shi zai taimaka maka wajen ka bar wannan abu amma wallahi duk mutumin da imaninsa bai bahi cewa Allah na ganinsa ba Allah na hangensa lokacin da zai aikata ba yadda za a yi tunkari aikin wallahi ya fasa shi sai ya aikata shi saboda zuciyarsa ta riga da ta dishe dangane da girman Allah da haka maganar ibn al-qayyim magana ce wanda ta dace a rubuta ta da tawaddar zinare da azurfa Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna malamai suka ce daga cikin bala'in zunubi yana sa mutum ya fita daga cikin da'irar imani yasa hadisin Abu Huraira Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi wanda imamul bukhari da muslim sun rawaito shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minu mazinaci baya zina face shi ba mumini bane ba lokacin da yake zina wala yashrabu al-khamra hina yashribuha wa huwa mu'minu mai shan giya baya shan giya a halin yana cikin imani malamai sun yi fassarori da yawa akan me ake nufi shin ana nufin kwata-kwata ba imanin gaba daya ko kuma imanin yayi rauni magana mafi inganci shine imanin yayi rauni ne ba wai babu shi gaba ɗaya ba tun da ya yadda Allah ɗaya ne ya yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yana sallah yana kaza amma yana aikata waɗannan to imanin ya samu rauni to amma ka kwatanta a ce wannan maganar kai tsaye ta tabbata ga mai aikata haka wanda yake kaza lokacin da yake kaza ba imani wanda yake kaza lokacin da yake kaza ba imani sai al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace to babbar matsalar shine idan ka shiga cikin da'irar mutanen da suke aikata abin da Allah yake ce musu ba su da imani ba su da imani ba su da imani to za a wayi gari waɗannan ayyukan sun kai ka ga nakasun imani zuwa ga dab da ya zama zero digiri akwai shi digonsa amma dai ba shi da ba shi da ƙarfi yace to daga cikin bala'in akwai wasu alkhairai kuma da Allah ya faɗa kusan guda ɗari wanda yace ba waɗanda zai yi wa sai masu imani kai ba za ka samu wannan abin ba wallahi la ilaha illallah la ilaha illallah yace akwai abubuwa guda ɗari aƙalla a cikin alƙur'ani da Allah ya alƙawarantawa wanda suke da imani wanda suke ɗa'a ga Allah wanda suke bin tafarkin Allah yace wallahi kai da wahala ka samu wannan daga cikin su al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo yace na farko akwai lada mai girma al-ajrul azim Allah yace wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima Allah zai ba wa muminai lada mai girma to kai ka aikata abin da ya cire ka daga cikin da'irar imani kaga baka cikin wannan lada mai girma daga ciki Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin kariya daga sharrin duniya da lahira Allah ya ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah shi ke ba da kariya wa masu imani kaga wannan harka kaga wannan rayuwa wallahi ba dan kariyar Allah ba da tuno sun ga bayan ka wallahi ba dan kariyar Allah ba da tuno sun wargaza lissafin ka yasa babu asara ga bawa da ya wuce ya nesa da ubangiji akwai fadan da ba mai iya tare maki sai Allah wallahi haka ne jama'a ko ba haka ba akwai rigimar da in ka taso billahi allazi la ilaha illa huwa idan tsarnun garin nan gatanka ne kaf wallahi sun kakkarye ba su iya kare ma wannan faɗan ba duk za su karye wallahi ba su iya tare ma wannan bala'in ba akwai wanda inda da ƙarfi ne na dukiya ko ƙarfin mulki ko ƙarfi ne na ji da isa ba kai ba irin kaɗari za su iya karya su a rana ɗaya kuma sun gama ko ba wala ya khafuna uku baha ba sa tsoron me zai biyo baya gobe haka ne ko ba haka ba amma me yasa ka samu kubuta daga sharrinsu su me yasa ba sa iya maka komai me yasa sun yi sun yi sun buga da kai sun barka har ma take ake ma goga na, na inna an buga da kai an barka har take ake maka ya akai suka buga da kai suka barka kai goga shine Allah ne ya kare ka wallahi to ta ya ka samu wannan kariyar biyayya ga Allah ranar da duk ka kuskura ranar da tsautsayi ya ɗebe ka ranar da duk kabarka ta zame ka watsar da Allah wallahi tallahi nasara ta samu a kanka an gama saboda haka wallahi kowane ne kai ka ji tsoron Allah ka riƙe Allah duk abin da aka ce Allah ya hana kai nesa da shi abin da aka ce Allah yana so ka aikata shi ɗan kasuwa ne kai ka bi Allah kar kuma ka saba mishi ka kauce wa zalunci ka kauce wa keta ka kauce wa zamba cikin aminci ka kauce wa duk wani zunubi duk wani laifi da yake da alaka da harkar ka kai nesa da shi ma'aikacin gwamnati ne kai ka yi kokari ka ga cewa ba a aibanta ka a cikin aikinka ko menene aka ce a samuwa ne an gama in dai wane ne mun san shi ba shi da matsala wallahi in baka zama haka cikin al'ummar annabi muhammadu ba wallahi kana da matsala ɗan siyasa ne kai ya zamanto duk inda aka nuna ka ko aka yi magana za a ce ai in dai wane ne a harkar siyasa inda irinsu ne ga magana ta ƙare inda irin su muke da hida kaza kaza ya faru amma a ce a dinga nuna ka ana cewa mutumin banza ne kai ana cewa ai ba shi da kirki ai ba shi da kaza wallahi ka kade duniya da lahira saboda haka duk harkar da kake yi a matsayinka na musulmi ka tabbatar da cewa alakarka da ubangiji da alakarka da al'umma tana nan daram to duk inda ka je ka komo duk inda aka shiga aka fita wallahi Allah zai maka dace da izinin Allah Allah kai mana dace duniya da lahira ya ku yan kwana masu albarka hudu ba ta koro kuma ban gama ta ba gaskiya lokaci kuma ya kure domin waɗannan maganganun kusan guda ɗari da al'imamu ibn al-qayyim ya faɗa cewa masu aiki da addinin Allah masu biyayya da addinin Allah za su same su suna nan gaba ɗaya qur'ani ya sajjala su a cikin shi hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka annabi muhammadu yayi bayani to amma ba lokaci wala Allah hudubar ta zama akwai ta biyunta ko ma ta uku ko ma har ta biyar amma dai a yanzu mu dakata anan muna addu'a Allah ya amsa mana bukatun mu gabaki daya Allah ya yi mana dukkanin damuwoyin mu gaba daya abinda muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya bamu abinda muke neman tsarin sa na sharri Allah ka tsare mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ya Allah muna roƙon ka zaɓuɓɓuka masu tahowa Allah ka zaɓa mana shugabanni na kirki na gari wanda za su taimaka wa al'ummarmu su taimaka wa addininmu su taimaka wa yankinmu su damu da damuwar yankinsu da al'ummarsu da al'adunsu da addinansu Allah ka zaɓa mana irin waɗannan shugabanni tun daga kan matakin shugaban ƙasa har matakin ministoci har matakin 'yan majalisan tarayya har matakin 'yan majalisan dattawa har matakin 'yan majalisan jihohi har mataki na gwamna har ciyamar har kansila wanda suke cikin wadwar duk Allah ka zaɓa mana mutanen arziki gaba ke ɗaya Allah ka zaɓa mana mutanen arziki gaba ɗaya Allah ka zaɓa mana mutanen arziki gaba ɗaya muna cikin hudu ba sai muka yi babban bako a ɗaya daga cikin manya-manyan wannan gari kuma ɗan takarar gwamna a karkashin tutar jam'iyyar ANPP shine Alhaji Kamisu Ahmad mai lantarki so ga hinan muna tare da shi ya zo domin ya ziyarce mu kuma mu yi sallah tare da shi a wannan masallaci muna jin farin ciki da godiya da Allah ya kawo shi wannan guri domin masallaci ɗaki ne na Allah kuma gurin kowa ne duk wanda ka gani musulmi inda duk sallah ta riske ka ka zo kai sallah gurin ka ne da ba ko da baka san yadda aka yi aka gina gurin ba to ballantana ana tare a cikin mutunci ana tare a cikin mu'amala ana tare a cikin addini to muna maka addu'a Alhaji Kamisu da wannan ziyara Allah ya saka ma da alheri ya biya ka da aljannar firdausi waɗanda suka rako ka muna addu'a idan an gama sallah Allah mai da ku gida lafiya nasihar da zan maka a wannan bigire ka ji tsoron Allah ka sani kan cewa wallahi shi mulki dai babu wanda yake bada shi sai Allah qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa ta'izzu man tasha wa tadhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir na tabbata dama ayoyin da yan siyasa suka fada cewa wannan tana ciki eh duk sun haddace ta kowa ka tambaya zai ce qul illahumma amma kuma matsalar shine in an zo neman mulkin kuma sai a watsar da qul illahumma kuma to saboda haka ka sani Allah ne ke bada mulki don haka ka neme shi ta hanyar yardar Allah kar ka yadda ka ci mutuncin wani ko ka tozarta wani wajen nema kuma ka sa kai ta addu'a idan wannan abin alheri ne Allah ya baka idan ba alheri ba ne duk inda alheri yake Allah ya haɗa ka da shi saboda babu abu mai takaici irin ka zo ka yi abu ai ta zagin ka ana tsine maka ana cewa baka kyauta wa mutane ba wannan abu ya zama sharri gare ka amma idan kai abu ya zamanto jama'a suka yaba suka ce ka kyautata tare da cewa ba wanda za a yabe shi gaba ɗaya ko ba wanda za a zage shi gaba ɗaya amma dai ya zamanto yaban da ake maka yafi zagin da ake ma to ka yi ƙoƙari ka dage da addu'a ka sa a yi ma addu'a duk abin da zai zama ma alheri Allah ya tabbatar ma da shi abin da zai zama ma sharri kada Allah ya haɗa ka da shi komai yadda kake ganin girman abin in dai a gurin Allah ba alheri bane to kai ma baka buƙatar shi abubuwa da yawa sun faru a ƙasar nan wanda aka dinga sai suwa na sai kaza sai kaza sai kaza daga baya ƙarfe kowa ya dawo ya fahimci fa Allah ya kamata a roƙa ya ce sai wani ba ni da kai ba jama'a haka ne ko ba haka bane ba saboda haka alhaji kamisu ka ji tsoron Allah ka nemi mulki ta hanyar yardar Allah kuma ya zama kyakkyawar manufar ka shine ka taimaki al'umma ka taimaki addini domin al'amarin neman mulki kamar al'amarin kwallo ne ba wata raga da za a fara kwallon ta ce ita ce za ta sha sai an ga an hura tashi haka dai ko ba haka ba ba wanda ya isa ya ce shi ne in ku har yayi wa Allah wannan to wallahi sai Allah ya jarrabe shi saboda haka ba wani wanda muka ce shi ne kowa ne ya ce shi ne Allah ne kadai ya san wa kujerin nan duka da ake nema kowace kujera mutum nawa ake dorawa mutum ɗaya ko kai ko waninka wannan ƙa'ida ce ni in san haka masu nema su san haka to idan aka samu wannan a cikin zukata ba wanda zai zo yana neman abin do or die ko a yi ko a mutu amma idan aka samu akasi mutum yana neman abin do or die to yanzu ya yanke wa kansa hukunci kenan cewa dole sai shi to shi kuma Allah baya son irin wannan saboda haka ina maka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma da abin da yake alheri gare ka da addinin ka da al'ummarka duk abin da zai zama ma sharri gare ka da addininka da al'ummarka kada Allah ya haɗa ka da wannan abu wannan shine addu'ar da muke yi wa matakin shugaban ƙasa matakin gwamna matakin 'yan majalisa matakin 'yan majalisar tarayya matakin kansuloli matakin ciyamomi matakin kowa addu'ar da muke ya Allah duk wanda zai zama mana alheri ga wannan ƙasa ko wannan jaha Allah ka haɗa mu da shi duk wanda zai zama mana sharri ga wannan ƙasa ko wannan jaha Allah kar ka haɗa mu da shi wannan shine addu'ar da muke muna fata Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu kuma babban abin farin ciki shine tun da nake garin nan ina jin kamisu mai lantarki amma wallahi tallahi ban taba ido hudu da shi ba sai yau wallahi tallahi shi ya san haka ni na san haka babu abin da ya taba haɗan da shi ko kwaya ɗaya wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sai yanzu da ya zo masallaci to na gode wa Allah da ya zama farkon alaƙa ta da hi a ina to Allah ya sa wannan alaƙar har jannatul firdaus to wannan shine a takaice muna addu'a Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آت نفوسنا تقوى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين أنت وليها ومولاها يا رب العالمين أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في وطننا نيجيريا وسائر أوطان المسلمين وفي ولايتنا غومبي وسائر ولايات المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاة